ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 28 ga watan Rabi'u Sani shekara ta 1440 Hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan daya shekara ta 2019 miladiya za mu ɗora kai inda muka tsaya kitabul maghazi a cikin littafin sahihul bukhari ban sani ba za mu tashi ne hadisin sabon babi isatul aswadul ansi ɗaya daga cikin makaryata wanda suka yi da'awar annabta ya ce shi annabi ne shi ne ake ce da shi abhala abhala sunansa na mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قصة أسود الأرسي قال حدثنا سعيد بن محمد الترمذي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي عن أبي عبيدة عن أولاد بن نشيد وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان تاجه بنت الحارث ابن ابن ابن قريب وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ثابت بن قيس ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وهو الذي يقال له خديم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قديم فوقف فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلت ثم جعلت لنا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سألتني هذا الخديم ما أعطيتك ما أعطيتك ما أعطيتك واني لاراك واني لاراك الذي اريد في فيما اراك وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عنه فمن صرف النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عبيد الله بن عبد الله سالت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي ذكرها فقال فقال ابن عباس ذكر لي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بين انا نائم اريد انه وضع في يدي يدي جواران من ذهب فبغيتهما وكرهتهما فأذن فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان يخرجان فقال يخرجان فقال عبيد الله أحدهما الأسي الذي قتله فيروس في اليمن والآخر مثله الكذاب
طيب babin da ke magana akan isar al'aswadul ansi a wata nuskar al'anasi a sunansa abhala ibn kab ana ce da shi zulkhimar zulkhimar wato an gaya masa wannan suna ne saboda shi kullum rufe fuskarsa yake yi namiji ne amma sai nuna tsoron Allah sai nuna takawa sai ɗauki mayafi sai na rufe kan saboda tsoron Allah zulkhimar ya nuna wa mutane shi na Allah ne amma munafiki ne makaryaci ne shi yana da wata manufa ce da yake yin wannan saboda mutane sun aminta da shi sun yarda da shi kawai sai ya ce musu ai shi annabi ne ya yi ko shi Allah yi wasu sun ce wannan al'anasi din sunan shaidaninsa ne yana alaƙa da ruhani yana alaƙa da aljanu shi yasa aka ce da shi wannan wani aka sa masa wannan suna ɗin ya kawo sa'id a hadisin malaminsa shi man bukhari kenan sa'id ibn muhammad aljarmi daga yaqub ibn ibrahim ya ce babansa ya gaya masa daga salih ibn kaisan daga ibn ubaida ta ibn nashid ibn ubaida ibn nashid ko ubaida kenan ba nam daidai ne ya ce wa kana fi mawdi'in akhar ismuhu abdullah a wani wurin abdullahi ake cewa sunan shi maimakon a ce ibn ubaida ibn nashid wa kana fi mawdi'in akhar ismuhu abdullah imam hajj ibn hajar a cikin fatul bari ya ce abinda ake nufi abdullahi akbar min musa bi na sana ba shi bane abdullahi dan uwansa ne abdullahi din wanda kuma ya ma girme shi da shekara tamanin kaga akwai bambanci sai ce an abdullahi ko ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba ibn mas'ud kenan ɗaya daga cikin الفقهاء السبعة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب يشي لاباري يا زمنا شي وانا متمن مسيلمة الكذاب لعنه الله الله إلى أن تشيشي قدم المدينة يا زوم مدينة فنزل في دار بنت الحارث سيسوك أجدا وتمشي ميسونا بنت الحارث wa kanat tahtahu ta kasance tana ƙarƙashinsa mana shi musailamatu al-kazzab din bintul haris din wato tana ƙarƙashinsa mana tana ƙasar shi tana ƙarƙashin kulawarsa ibn kurais shikatan sunan ne wahiya ummu abdullahi bin amir in baka gane wace ce ba ita ce wato mahaifiyar abdullahi ibnu ibnu amir fatahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zo masa dan yayi mai wa'azi saboda annabi ya samu labarin gashi shi ma nan ya je ya kafa kansa yana cewa shi annabi ne tsaurin idansa da rashin kunyarsa ta kai ga har ya zo madina inda annabin yake don ya bayyana da'awarsa ta cewa shi annabi ne to sai annabi ya zo masa litablighi da'awati wa risala don ya yi masa da'awa kafin ya masa hukunci amma da ya taho sai taho da sabit ibn qais ibn shammas ثابت ابن قيس ابن الشماس تارسك تود النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شين أكتير شيء واتو فوكال باسن النبي خطيب واندا شين يكي يا إيا مغانا ينا دا فساحة النبي يكن ساشي يي بياني يوا أما يمكنسا شين خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da annabi ya zo a hannunsa akwai qadib in an ce qadib shine itacen zarban dabino itace na zarba na dabino reshen dabino shine qadib sai annabi ya tsaya fa waqafa alaihi ya tsaya akan shi musailamatul kadhab fakallamahu sai annabi ya masa magana akan musulunci kawai sai annabi ya kama mai dawa shi dama manzo Allah ya masa wannan kwarjinin Allah ya mai kwarjini duk wanda ya je wurin sa to zai masa wazi zai isa masa da sakon Allah baya jin nauyin ko tsoron ya gaya masa gaskiya sai dai ya rage gare shi karba ko kare karba faqala lahu sai shi musailama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi ita kallaita bainana wai sai bayan wa'azin da annabi yake masa shi kai abin da ya dame shi yana so annabi ya daga masa kafa ya yadda cewa shi annabi ne idan ka so ka kyale ni a wata riwaya kallaina bainaka zan rabu da kai kai ma ka rabu da ni wa bainal amri akan al'amarin annabta dinnan karkata da zancen in ya so in ka huce in ka shuɗe ni kuma in zama annabi a bayanka mana ni ne annabi a kyale shi su tafiya tare kada kada annabi ya tozarta shi kada annabi ya ce masa kaza in shi ta kallaita bainana wa bainal amri bainal amri ay amrin nubuwa yawa ka kyale min wannan al'amari thumma ja'altahu lana ba'daka bayan kai ka shuɗe ka yadda ka naɗa ni ka ce ni ɗin ka gaya wa mutane ka ce ni annabi ne a bayanka shi ne sharaɗinsa yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi abin ya ɓata masa rai shi ga shi yana mai da awayan musulunta ya yi kaza ya kaza sai manzan Allah ya ɗaga wannan itace da ya zo da shi na dabino sai ce lausa altani hadal qadib ma ataitukahu yau ai ba ma lamarin annabta ba a yanzu yanda kake ko da wannan itacen hadal qadib ko wannan itacen kace na baka ba zan baka shi ba ballanta na in baka in sahale maka al'amari na annabta ai ba ni nake ba da annabtan ba Allah ne yake nadawa to ya zan yi in ce zan baka kuma yace wa inni la uraka alladhi uritu kuma ni ina zaton shine la uraka la'uraka la'azunnuka ni lalle ina zaton kai dinnan kai ne wanda wato uritu fihi ma ra'aitu aka nuna min shi a mafarki irin abin da na gani shine uritu fihi ma uritu an nuna min abin da aka nuna min na bayaninka a cikin mafarki ko kuma a wata riwayar ta abuzar uritu fihi ma ra'aitu na ga abin da na gani an nuna mun bayanin ka a cikin mafarki kar ku manta mafarkin annabi gaskiya ne ya ce amma wa hadha thabit bin qais ga thabit bin qais wanda ya taho da shi kenan ya ce wasu yujibuka anni da sannu zai baka ansa zai baka bayani dalla-dalla dangane da ni da matsayina da alaƙata da ubangiji tabaraka wa ta'ala fansarafa nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya juya ya tafi ya kyale shi sai me faru na'am qala ubaidullah ibn abdullah sa'altu abdullah ibn abbas ubaidullah ibn abdullah um yace na tambayi um abdullah dan abbas an ru'u ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan mafarkin nan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ci zakara ya ba da labari wani mafarki ne faƙala bin abbas abdullahi ɗan abbas ce zukira li anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala baina ana na'iman ai an ban labari annabi ya bani labari wata rana ina bacci uritu annahu wudi'a fi yadi siwaraini min dhahab an nuna min gashi an sanya min wasu mundaye guda biyu siwarai kama awarwaro ko munduwa na zinari guda biyu ga sunan a hannuna tuhuma wa tuhuma sai suka bani tsoro a mafarkin wa tuhuma kuma sai na kyamace su Allah ya samu na tsorata da su gashi dukiya ne zinari ne amma sai aka samun firgici da na gansu sannan kuma aka samun kyamarsu fa'udina li fanafaktuhuma fatara labarin mafarki ne ya ce sai aka yi min izini haka na sa su hannuna sai na busa na hura su ina hurawa kawai sai na ga sun ta hashe sama fatara sai suka tafi ya ce da na farka فأولتهما كذابين يخرجان kawai sai na fassara su wasu mutane ne makaryata guda biyu za su fito za su yi da'awar annabta shi yasa ya ce kazzabai ne za su fito za su ce su annabawa ne قال عبيد الله أحدهما الأنسي الذي قتله فيروز باليمن ɗaya daga cikin waɗannan makareta shine al'ansiyu wanda fairuz ya kashe shi a yamar wannan al'ansi ɗin yanzu shine mahallu shahid ambaton al'ansi ɗin yawwa shi an kashe shi wani ne ya kashe shi mai suna fairuz a yaman ya fito ne a sana'a garin sana'a gari ne a yaman mana labarin fitowarsa da bayyana mai ake cewa 'yan siyasa bayyana kamfen ɗinsa za a ce komi mana fitowarsa da irin taro ya ce ga shi ya fa fito shi a matsayin sana'annabi ya fito ne a garin sana'a kuma ya fito ta ɓangaren gidan sarki almuhajir ake ce da shi ibnu abi umayya kuma ya yi galaba a kansa ya ce to ina shaida maka ni annabi ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani daman za a samu wannan zai fito zai ce shi annabi ne wannan yana cikin wahayi da Allah ya masa a wasu malamai suka ce abin da ya faru shine ya zo wucewa ne ta wajen wannan sarki da ya zo daidai gurinsa yana kan jaki sai jakin ya yi tuntube da jakin ya yi tuntube sai ya faɗi kawai sai ya ce ai wannan jaki ai sujada ya masa ai ba faɗo kaga ɗan rena hankali makareci ko tuntube ya yi fa jaki ya faɗi sai ce ai ai sujada ya yi kuma abu mamaki da yake na aiki da ruhani da aljanu sai jakin ya ƙi ya tashi sai da ya gaya wa jakin wani abu ya masa wata magana sai jakin sai jakin sai ya tashi kamar yadda imam al haƙi ya ruwaito a cikin dala'ilun nubuwa ya yi bayani cewa yana alaƙa ne da aljanu na farko sunansa sahiq na biyun kuma sunansa shaqiq wani aljanu ne da ko shukaik yake mu'amala da yake mu'amala da su su waɗannan aljanu su ne suke bashi labarin abubuwan da za su faru na al'amuran mutane ina so da Allah ku lura da wannan bayanin ku gane zai iya yiwuwa ka ga mutum ya gaya maka wani labarin wani abu da kake yi bai taɓa ganin ka ba baka taɓa haduwa da shi ba ka zo ya baka labari ya ce ma kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza to idan mutum ya yadda ya kafirce zai yi alaka da ruhane da aljanu dan ba za ka samu wannan matsayi na alaka da aljanu sai in ka kafirce wa Allah ko su saka ana ana kisan kai ana kawo maka jini kana sha to su kuma za su maka hidima shi aljani zai zo ya maka hidima ya baka labarin abin da sauran mutane ba su sani ba yanzu bai taɓa ganin ka ba bai san daga ina kake ba sai ce yau ai kai anguwa kaza kake kuma wane da wane makocin ka ne kuma ka fito daga gida ka biyo ta hanyar kaza kai kaza kuma da ka zo kaza kai jiya ma ka yi kaza kai kaza gashi mutumin nan baka taɓa haduwa da shi ba labarin suka ji kawai sai zo ga ma to kaga dole ka sallama masa kai ana ka tunanin in ba ka yi karatu ka je makaranta an gaya maka ba wannan yasa bokaye suke manan suke suke wato suke cin kudin mutane duk wanda bai da aqida bai sha aqida ba bai je makaranta ba bai fahimci tauhidi ba in ya je wurin boka zai gama da shi sai mutum ya je da larurarsa kafin ma kai bayani ce ba sai ka yi magana ba an san an san me ya kawo ka kawai sai ya karance ma kaza kaza kaza ko an sace maka kudi a ɗakinka ka sai ce ai wani ne ya dauka ai wanci ce ta dauka a je wuri kaza za a ga kaza da sauransu to wanda bai yi imani ya gane ba to sai ya bi shi to wannan shi al'ansi din yana da shaidanu da yake mu'amala da su su suke ba shi labarin mutane da haka a yaman sai ya zamanto jahilai suna bin su a aiku gaskiya ne gashi ya ce kaza aka yi kaza za a yi to su kuma aljanu ba wai sun san gaibu bane ba suna da 'yan dabarun da suke yi kamar yadda mun karanta da ku yastariquna sam'a suna satar maganganu da mala'iku suke suna hawa ɗaya hawa kan ɗaya ɗaya hawa kan ɗaya an su can sama abinda Allah ya yanke za a yi ya gaya wa mala'iku a zo a zartar a duniya a bayan ƙasa sai su sata amma in sun sato kalma ɗaya a ciki sai su ƙara ƙarya guda casa'in da tara su wannan shi yake zuwa yake ba su labari yake ba shi labari na al'amuran mutane so kada a imani da bokaye kada a yadda da bokaye don kuwa 'yan uwansu musayi da matalkar zabi ne shi sa musamman mata abin tausayi yawa da ta je bukatar ta musamman mace inda tana so ta mallaki miji ko na makamancin wannan ko a mallake wani in aka hada ta da boka suka je suka mata aiki sai ta kashe kudinta akan wannan ta yi ta sai da kayan ɗakinta tana kaiwa bokanta to sai ka nutsu shine amfanin a kai su makaranta su gane addini idan mata ba su fahimci addini ba ba su samu aƙida ba za su yi ta'adi kuma za a yi amfani da su a yi barna a bayan gida Allah ke yawo akwai wani mutum da ake ce da shi bazan a sana'a a ɗin a yaman bazana sunansa bazana a sana'a a yaman ma'aikaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi a yaman to Allah ya masa rasuwa ya mutu ɗaya daga cikin shaidanun nan sai maza maza kafin a samu labari sai ya zo ya gaya shi wannan al'aswadul ansi ya ce to aiwa ne ya mutu maza maza kafin labarin ya bayyana ka je ka gaya musu ya kama hanya ya tafi ya je tara mutane ya je karanta musu hadda sarkin gari hadda hakimi ko sarkin sana'a din duk ya ba su labari kuma abu mamaki ya je ya aure wannan matar matar wannan mutumin da ya mutu ya je ya aure ta suna ana ce da ita mirzabana mirzabanatu aka sunanta ya je ya aure ta matan bazan ɗin kenan haka dai ya shiga gidansu ta ba mutane labari a ce kaza mutane su yi ta mamaki to ya aka yi san kaza ya san kaza ya san kaza sauransu kaga idan ya gaya musu ya ce to ai Allah ne ya gaya masa ai ai wannan mutuwar ma ai Allah ne ya gaya masa ai abu kaza da ya ce zai faru ai Allah ne ya gaya masa jahilai kuma waɗanda ba su abin nan yiwu suka yi ta bin sa to wani zai iya tambaya yanzu ko an an tambaye ku me yasa annabi baya son wani ya yi da'awar annabta ba shi ba me yasa ya kyamata ko me yasa ya ce makareci ne me yasa aka ce hukuncin wanda ya da'awar annabta aka ce shi saboda ana yana son mulki ne na'am yawwa kada wani ya ji a ransa ato don wani ya ce zai zama annabi ya annabi zai yaƙe shi don a bambance tsakanin ƙarya da gaskiya shi annabi ya san shi annabin gaskiya ne ko to yayin da ya bar wani ya zo ya ce shi ma annabi ne shiri ne na munafukai don a ja hankalin mutane a raba su da gaskiya a ɗora su akan ra'ayin wani tunda shi ma na annabi ne wahayi ake masa to a lokacin zai ta kawo ƙarya ya ce Allah ne ya gaya masa kaga an tashi mutane daga bautar Allah na haƙiƙa an ɗora su akan bin ƙarya to kuma shi annabi ya zo ne ya yaƙi ƙarya ya yaƙi son zuciya sallallahu alaihi wasallam to barin wani ya yi da'awar shi annabi ne kamar ya buɗe ƙofa ne ga maƙaryata su zo su shigar da ƙarya su lalata imani da aƙidan mutane amma ba wai annabi yana son sarauta ba ne ba shi ma ba zuwa ya roƙa ya ce Allah ka bani annabta ba haka kawai Allah ya ga dama kawai ya bashi ya naɗa shi kawai ya wayi gari ga cewa shi annabi ne kawai eh na Allahu ya shabi min rusulihi man yasha Allah yana zaba cikin annabawansa wanda ya ga dama cikin manzanni to wannan shine hikimar da annabi ya ce a yaƙe shi wal akharu ɗayan kuma shine musailimatul kazzab a musailimatul kazzab insha Allah idan mun zo darasin mu na sira wanda muke yi ranar juma'a ya fi dacewa da ba da labarin waɗannan mutanen za mu kawo kisarsu a ina suka rayu yaya suka fara da wasu me manufofinsu kowane ɗaya daga cikinsu insha Allah ta'ala amma dai nan mun kawo labarinsu ne a cikin hadisi sai ce na muje باب قصة أهل نجران نعم قال حدثنا عباس قال حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن ابن عن أبي إسحاق عن سلكة عن سلكة بن زفرة عن حذيفة قال جاء الحاكم وسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدان أن يلائناه فقال قال فقال الأحد فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا أنا لا نخلف نحن ولا عاقبة ولا عاقبتنا ولا أقبنا ولا عقبنا من بعد من بعدنا قال إنا نطيعك ما سألتنا نؤتيك نؤتيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا قال لأبعثن لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف فاستشرف فاستشرف له اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال قم يا ابا هريره بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا امين هذه الامه wannan حدثنا محمد بن بشار نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن سنة عن سنة ابن زفرة عن حذيفة رضي الله عنه جاء رضي الله عنه قال جاء أحد نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا ibas ابعث لنا رجلا امينا فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق مم.
امين فاستشرق لهن فاستشرق له الناس فبعث ابا عبيده بن الجراح قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبه عن خالد عن ابي كلابه عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح
um, ya kawo hadisin um, abbas ibn al-hussein al-baghdadi mutumin baghdadi ne malamin imam bukhari ne al-khantari um, allah ya masa rahama amintaccen mutum ne kwarai da gaske bai da wani hadisi da ya rawaito daga wannan malamin sa in ba wannan hadisin na isatu ahlin najran ba um, a nan a wannan kitabul magazi akwai wani guda- riwaya guda ɗaya cikin at-tahajjud qala hadathana yahya ibn adam shine ibn sulaiman al-qurashi mutumin kufa ne daga isra'il isra'il shine isra'il ibn yunus daga kakansa abi ishaq shine amr bin abdullahi sabiyai daga sila ibn zafar al-absi mutumin kufa ne shi ma daga huzaifa shine ibn al-yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ja al-aqib aqib sunansa abdul masih wani mai suna aqib da wani mai suna sayyid sayyid din sunansa al-aiham aiham wancan sunansa abdul masih wannan kuma sunansa aiham ko kuma shirahbil ko aiham ko shirahbil sahiba najran wato suna cikin manya-manyan kiristocin najran eh nasara najran kenan kuma suna cikin sarakunan najran kenan da aqib da sayyid manyan mutane ne cikin kiristoci na wani gari da ake ce da shi najran um, suka zo gurin annabi shi sayyid shine shugaban shi kuma aqib shine duk wata shawara da kiristocin najran suke yi da shi suke uh, referencing kuma shi ake neman shawararsa shugaban shine sayyid aqib din kuma ma'abucin shawara eh jagoran su ko malami zaka ce da shi malami ko wani wanda suka yarda da shi sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuridani an yula'inahu suna so su yi li'ani da annabi su yi mubahala da manzon Allah a yi tsinanneniya da annabi da su yadda ake yi shi ne Allah sauƙi na'am ina cewa in akan gaskiya in kai ne kake gaskiya to Allah ya mana kaza in ni mu ne muke gaskiya kai kuma Allah ya maka kaza a zo a yi fito na fito a yi mubahala a sanya shaida a zo a yi mula'ana ɗin nan wai don su nuna wa mutane annabi su ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tare da su akwai wani mai suna abul harith ibn alkama kuma malami ne a cikinsu kuma yana koyar da su a makarantunsu na kiristoci shi abul harith ibn alkama suna zuwa kamar yadda riwaya ta zo manzan Allah wa'azi ya fara musu ya ce ku shiga fa musulunci kawai sai annabi ya karanta musu ƙur'ani su ga abin da ya kawo su annabi ya ce bari ya fara musu wa'azi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ɗauko ƙur'ani ya ta karanta musu ya ja musu ƙur'ani ya ga cewa tunda masu ilimi ne a cikin mutanen a cikin kiristocin wallahi mutanen nan malam suka yi fir suka ce ba za su bi shi ba kuma duk abin da ya faɗa ba su yadda ba to sai suka ce sai dai a yi tsinaniya a zo a yi wannan mubahala ɗin waƙala a haduhuma lissahibi sai ɗaya daga cikinsu sai ya gaya wa ɗan uwansa shi shugaban asayyid ɗin kenan sai ya gaya wa aƙibun nan ya ce to magana ta gaskiya la tafal kada ka yadda a yi tsinanne ne nan a yi mubahala ɗin nan da annabi ina so ku gane wannan su ne iyayen kiristoci na asali kenan kiristoci kana ji ana cewa kirista ko to su ne sai shi shugaban wancan ya ce gaskiya karka yi yake ga wa ɗan uwansa abokin shawarar su kenan fa wallahi la in kana nabiyan fala anna wallahi in fadi shi din annabi ne na gaskiya har sai muka zo muka yi wannan mubahala din muka yi wannan tsinanniyar mula'ana din la nuflihu nahnu wala aqibuna min ba'dina wallahi ba za mu rabauta ba mu ba mu kadai ba ma waɗanda za su biyo bayan mu ma baki ɗaya ba za su taɓa rabauta ba sai masifar ta same su ku ɗauka ku faɗa a duniya wannan shine saƙon da iyayen kiristoci na duniya suka faɗa tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama summa nabhal fa naj'al la'natullahi alal kadhibin kadhibin ko eh na da mun zo ake ai gayya a kirawo kira mata a kira yara a kira wane ne ai taro a zo a yi wannan mubahala ɗin kenan wannan ya fito ya yi kirari ya ce kaza kaza kaza kaza kaza duk wanda ƙarya yake Allah ya ɗora masa masifa ya ɗora masa kaza ya ɗora masa kaza annabi ya ce a zo a yi tsabar yana da garanti akan abin da yake kai manzo Allah ce a zo a yi mubahalar a zo a yi mula'anar tunda na muku wa'azi kun ki ku ɗauka na ja aya kun ƙaryata to wannan shi kuka fi yadda da shi a zamani to ku zo mu za mu kira abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naja Allah na sallahi al kadhibi sai Allah ya ce inna hada lahu al qasas al haqq wannan shine labari na gaskiya kuma babu wani Allah da ya cancanta abota masa in ba Allah ba ku fito sai shi sayyid yake gaya wa aqib yace in yanzu wannan me yake nunawa sun sun san annabi gaskiya ne kuma sun san ƙarya suke yi in kana da garanti akan abin da kake ka fito mana ko ba ka bane duk wanda ya yadda da kansa ya fito irin wannan ne aka samu wani dan gidan wani wani dan bida a ƙasar nan yana wa'azi ya fito ya ɗauki ƙur'ani ya ɗora a kansa ya ana taro ya Allah ina roƙonka don girman zatinka don sunannakinka don sufofinka don darajarka don halittar sammai da ƙasai da kai ana Allahu akbar ce in wani ɗan izala ya isa ya fito in izala gaskiya ne Allah ka kashe ni Allah ka sa na haɗarin mota kaina ya gutsire Allah ka sa na yi kaza ana Allahu akbar yau ya gama da su wallahi malam ya gama duk abin da ya gama ba a ɗauki lokaci ba ya hau hanya an je wani taro suna zuga gudu da mota Allah ya amsa addu'arsa sai a cikin kunya aka tare da shi kan sai da ya gutsure kyat wallahi malam haka aka yi ta yi ana ta yada waya a masu ɓoyewa su ɓoye masu yada aka ce ai ba wani abu addu'a ya yi cewa in masu kira akan alkur'ani da hadisin nan in su gaskiya ne Allah ka kashe ni yanzu yana lahira mutum ya saki jiki nan me za ka zo kai faɗa da uwanka don ya ce abu alkur'ani abu hadisi a kan me saboda ya kashe maka kasuwarka da business ɗin da kake da danne bayan Allah da kuke kuna tatsarsu ku gaya musu ƙarya ku gina mutane akan mafarki akan son zuciya akan ra'ayi ku danne darajar annabawa da manzannin Allah ku ce shehunan ku su ne masu kima wallahi malam sai gashi a kunya malam gutsurewa kan yayi bal muguwar mutuwa da aka zo haka cikin jini aka yi jana'izarsa aka binne shi dan wani babban malami ne haka ne ka san labarin abokinka ne ko to ai naga ka nuna abin nan cewa ka san shi ka tausaya kenan addu'a yayi Allah ya karba ai ba wani maganar tausayi yayi addu'a ne Allah ya karba addu'arsa yawwa to don Allah saboda yanayi na rayuwa mubahala hadari ne ai malam ko da gaskiyar ta ka Allah ya rufa asiri ka fito ka danna rantsuwa ka ce kai in abu kaza kaza ne kana fatan Allah ya dora maka kaza karfa a samu kuskure ai ba ai mai hankali ma ba yi amma tun da haka ne in aka yi mujadala aka yi mujadala abu ya toke ya ƙi tafiya to ana zuwa a kai ga mubahala din kuma Allah cikin hikimarsa yakan ba da sakamakon mubahala da wuri saboda ai sai da aka masa kirari aka kira shi aka ce nuna karfin kudurarsa yi kuma ba daidai ba ne mutum ya ce wai wai wai in kaza ne Allah dora mai kaza wannan hujjar kafirai ne Allah man kana hada huwal haqq min indika wai famtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim wai ya Allah in dai wannan in dai gaskiya ne wannan in dai gaskiya ne addinin nan da gare ka to kai mana ruwan duwatsu ka ji hauka ka ce in gaskiya ne Allah ka shirye mu mana ai ya ji ai ko kuma a wi'tana bi azabin alim ka zo mana da azaba mai radadi cewa wa in gaskiya ne me kun ka ce in gaskiya ne Allah ka sa mu samu kaza ka shiryar da mu Allah ka sa mu zama masu kaza wani rashin tunani ne to Allah ya kiyaye ai shiri mai addu'a malam Allah shirya da mu ai malam wato ku gane wani abu wallahi malam ba ba wai falallaba ake ba wai lalame cikin duhu ba wallahi tallahi bin alqur'ani da hadisi shine addinin gaskiya ba wai fa shakka ake wai kako dauka wai lalube ake wai Allahu alam ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane a shine bin annabi wallahi shine gaskiya duk wani addini wanda ba bin annabi yake ba ba bin alkitabu sunna wallahi ƙarya ne ai ba wani raba kafa ai ai ala yaqinin muke ai ba mu da wani abin da yafi wannan ba abin da za a tashe ka daga daga kan wannan a dora ka akan sa wanda wanda zai fi gamsar da kai babu shi shikenan Allah ya faɗa in tuti'uhu in kun bi shi shiwa ta tadu za ku shirya kenan samun shiryar ku shine ku bi annabinku batanku kuma shi ne mai ku kauce masa nam? i wallahi i wallahi i wallahi malam ai suna masha Allah ibara ka gane waye manzan Allah wasai kana karanta maganganunsa kullun daɗi za ka rinka ji da natsuwa ka rinka samun garanti wallahi malam a yi ta gaya maka abubuwan ga suna aikace sun a nuna ma yadda ya gwagwarmaya da makareta Allah samu cika da imani to shi ne sai a ina nake ku zo mu yi mu ba ku zo sai ce a wallahi fala in kana nabiyan fala anna la nuflihu nahnu wala aqibuna min min ba'dina mu din ba za mu rabota ba kai bayan mu ma ba za ku rabota ba kuma har yanzu duk wanda bai ba annabi ba shi ba rabo wallahi malam haka suka juya ba su musuluntan ba ba su yadda da maganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba suka ce mu ba za mu yi wannan rantsaran dan baya annabi ba za mu yi ba ya muhammadu kai tunda ba su yadda annabin ba ne suka ce ba za mu yi ba kawai kawai mu yanzu abin da muke so kai mana hukunci da abin da ka ga yafi kawai sai kuma suka yi sanyi suka ce muna so mai sulhu da kai me za mu baka to yanzu kuma tun da sun ƙi kuma annabi zai yaƙe su ko dai ku bi gaskiya ku bi ƙur'ani ku bi hadisi ku bi abin da na gaya muku ko kuma a zo a yi mubahala in ku ba za a yi ba to za mu yaƙe ku in ku ba za ku yarda da a yaƙe ku ba to a yi sulhu in an yi sulhu kuma za ku ba da wani abu ne za ku biya jizya suka ce gaskiya ko ɗaya ba za su yi ba amma a yi sulhun su ba da wani abu malam duba ƙarfin musulunci tax shine asalin taxation a islam ina so in kai tunaninku ne ku ku koma ku gane irin ƙarfin addini a wannan lokacin ƙarfin manzan Allah ba za ku yi kaza ba to za ku ba da kaza yace za ku kawo set na kaya hulla dubu ku je kudin ku kaya ku kawo set dubu a watan rajab ku je ku dada kawo wasu dubun a watan safar kuma kowace hulla guda ɗaya sai kun haɗo ta da kuɗi ukiya alf hulla fi rajab alf hulla fi safar wa ma'a kulli hullatin uqiyya wannan shine abin da muka dora muku ku kawo a zo a tufatar da talakawa mabukata a samu su kaya su su bauta wa Allah tunda ko ba za ku bauta Allah ba ku ba da sutura masu bauta Allah su je su su bauta Allah sai ku zauna lafiya ba za a yaƙe ku a duniya ba labari kuma nan yaƙi sai kun je kiyama kuma to yanzu wannan abin shine ya juya mu yanzu musulmi mu muke ba da harajin ai kwarai kuwa mu muke ɗauka mu bayar wallahi mu muke ɗauka mu bayar ta hanyoyi da dama yahuda suna cin moriyar mu yanzu na jin mala a tsarin america akwai abubuwan da suke da shi kusan akwai abubuwan da a duniya inda ana mu'amala da su dole suna da kaso a cikin dukiyar mutane ko suna da percentage kamar yanzu jirgi haka ne duk wanda ya hau jirgin sama insha Allah akwai rabonsu a ciki kudin da zaka tara kai biza ka je kasa ko ina ne zaka je to suna da wani abu nasu ba wai fa in ka je kasar su ba lissafi ne mai tsawo eh eh saboda su suka kirkiro shi suka kawo shi a duniya sai ka biya ladan fasahar da aka yi ba tunda kai bawa ne baka da tunani su su ne masu wawalwa sun san duniya sun kawo da wasu abubuwa ma haka na ciki-ciki haka suna samun hidindimu yanzu ga yaƙuƙuka da suke shiryawa idan sun ga ƙasa tana da arziki sai su bunka mata yaƙi su jefa mata fitina a ta rikici a ta rikici to sai su ce in su suka tura rikicin sai kuma su shigo su ce to za su samar da gyara za a sulhunta tsakaninku ko a ce wane ne bai da gaskiya bari su yaƙe shi a wajen wannan yaƙar tasa ko wajen wannan shiga sulhun da bai da sauransu kun ga hankalinku ya tura can kuna harkar yaƙe-yaƙe to sai su ta ɗiban arzikin ƙasar kuma sai su ɗiban arzikin ƙasar kuma su ta ɗiban arzikin ƙasar kuma duk wata ƙasa da ka sani suna sosai yanzu kwanaki ana ba da labari isra'ila isra'ila sai da suka zo suka yi wani sobai suka duba suna so su yi su tara makamai na fada manya-manyan makamai su kawo su cikin najeriya su yi ajiye su ajiye suka je suka duba kaduna ce ta dace za su yi wannan aikin sun yi duk abin da suka yi wani a lokacin jonathan ne to sai kabilanci sai ya shiga sai 'yan kudu sai suka ce a can wurin su za a yi sai aka juyar da abin cewa can za a je a zuba saboda koda ta rikice dai tunda ka san isra'ila dama ai nasu ne to abin bai yiwu ba sai daga baya sai gwamnatin kaduna ta daɗa gayyatowa cewa a zo a yi mata wannan abu sai masu hankali a cikin ƙasar suka ce yanzu in kuna da hankali kuna da tunani ba yahudi ba yahudi ɗan isra'ila ya ce zai zo ya kawo makamai ya ajiye a ƙasar ka kai ce ka yadda ka ce ka karɓa to kashe magana kenan da aka yi amma wallahi da sun zo sun damfin makaman wata ran sai dai Allah kiyaye kawai kace akwai inda ba musulmi ba a Kaduna mm kwarai kuwa santa ce Kaduna nan da nan da a halakar da mu amma wani zai gani kamar gata ne ai idan sun zo sun zube makaman sun ajiye ba yahudi ana muku bayani na ce muku jiya a karatunmu na jiya ba kowane romo ne aka kawo maka romo ba ne ba wani romo in ka sha shi wallahi bata ma ciki zai yi guba ne yanzu kaga mutum zai murna ya gani gwamnatin kaduna ta gayyato cewa a zo a yi mata wannan abu aka zauna aka ga musulmi masu hankali a cikin gwamnatin kaga bai kamata ba allah ya ce maka dai aka kashe maganar so wannan yana nuna maka shi kafiri duk inda kafiri yake wallahi tallahi malam la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim amma wa ma tukhfi suduruhum akbar sai Allah ya ce qad bayyana lakum al-ayat liqaumin yuqiluna kun kuntum taqilun mai da asuba malam mutum ya ta kiran mutum da asuba malam ya kace ni ba dan kasuwa ba ni ba kwangila nake ba da asuba in ka kuskure baka kashe wayar ka bai ta abin nan ɗinka to ban sani ba ko mutuwa ne akai ko wani abu larura ba wani larura wani ba larura wani shaidanci ne kurin malam usman wallahi asuba malam so kun gane ko ya ce sai suka ce a'a annabi ya ce to ga yadda za suka ce inna nutika ma sa'altana wab'ath ma'ana rajulan aminan abinda kace mu baka ba na gaya muku ya ce riga dubu a safar riga dubu a rajab da wukiya ba suka ce mun yadda da mu bi musuluncin nan naka wallahi gwanda mu baka wannan arzikin za mu baka abin da ka roƙe mu amma abin da muke so ibas lana rajulan aminan to ga wani karatun muna so ka haɗa mu da wani mutum amintacce ka ji akar makala ka ji amfanin amana ko amin wannan shine gold shi ake nema yanzu rajul amin ka ba mu mutum amini akwai daɗin fada amma yana da nauyi wallahi tallahi ka duba kafirai ne amma cewa suke ka ba mu mutum wanda yake mai amini rajulan aminan da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to zai tura musu din wala nab'as wala tab'as ma'ana illa aminan kada fa ka turo mana wani in ba amini ba suka sake jaddada annabi ya ce la ab'asanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin ni kuma zan turo muku wani mutum wanda yake amini ne haƙiƙanin amana ko yana da ita jama'a annabi ne fa ya faɗa akan wani mutum wannan maganar kaga Allah ya gara ɓasa wani kuma yanzu yanzu wani zai samu wani matsayi a wajen annabi shi kuma ana labarin kiristan najran shi kuma gashi bai san ma ya abin yake ba yanzu Allah zai fito da matsayinsa shi kuma shikenan fastashrafa lahu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan magana da manzo Allah ya faɗa malam kowane ɗaya daga cikin sahabbai sai mika wuya yana yana leƙawa ko shi za a kira saboda matsayi ne malam kamar yanzu zai wuce bari in zaɓi mutumin kirki a cikin nan gurin a cikin kunna mutumin kirki iyaka mutumin kirki duk wanda na haɗa ido da shi ɗan gida ya ce ko ni ne watakila malam sabai kowa ya miƙa abin nan yana tsammanin shine fassashirar falahu a sabon rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar suna so annabi ya yabe su suna son wannan kujera ta amana ta zama tasu wanda ni da kai ya kamata mu yi kokari mu hau wannan kujera ta amana wallahi akramaka Allah wato ba za ka san amfanin amana ba sai in Allah ya baka dama da za ka ajiye wani a ƙasa da kai ya kula da dukiyarka ko ya kula da wata kadararka ko ya kula da wani abu na amana da ka bashi nan ne za ka san muhimmancin ka samu amini malam akwai mutanen da Allah ya musu arziki da yawa da za su iya taimakon mutane amma sun kwammace gwanda su rufe arzikin nasu su ajiye kudinsu ba za su yi harka da shi ba saboda sun rasa waye aminin da za yi harka da su amma in ya fitar da harkar zai mutum ɗari nawa za su amfana amma waye aminin a nan matsalar take wallahi ina so in jawo ka in taimake ka ka zo mu yi harka da kai amma ina da tabbas da garanti cewa ba za ka taɗe ni ba mutum kana rana ya ɗauko ka daga rana ya jawo ka inuwa ya ce zo mu rinka zama tare da kai ka ci abin da nake ci ka amfana da abin da nake yi wai kuma yin sai ya yi ƙoƙarin bari ya ture ka daga inuwar kai ɗin ka koma rana kuma wasu an yi musu haka ba haka ake kai ai lauya ne kullum kuna zuwa kotu kuna gani cin amana na a'udhu billah shi yasa billahi alazim ina gaya muku wallahi mu yi wa Allah kyakkyawan zato wallahi da yawan mu Allah yana barin mu a yanda muke ne saboda halin mu bai da kyau kuma kana so ka gwada ka gani wanda dai suke harkar su za su iya gaya ma waye za ka amince masa kuma a dukkan kafatanin bangarori na ayyuka a ɓangaren aikin gwamnati ne a ofis ne a kasuwa ne a gona ne a duk wani abin da ka san za ka sa wani ka ce kulaman da wannan in Allah ya sa da in ba sa'a kai ba wallahi sai ya dawo kokari yake tumbuke ka daga ni'imar da ubangiji ya maka ya tura ka kwata shi ya daga ku yi haƙuri bari in gaya muku wani al'amari na rayuwa duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da son zuciya to bai zai kai labari ba wani ɗan uwa ne yana karantar da wani a matsayin malami ne da ɗalibi ya ga hankalin ɗalibin ya ga nutsuwarsa to malamin yana da 'yar hanya da zai iya sa su ɗan yi business baya komai fa ya dauko shi ya jawo shi ya ɗauki kuɗi ya ba shi ce ka iya kasuwa mu ci gaba da karatu kana mana kasuwa ana lissafi ana rubutawa in an ci riba ma baya karɓa sai ce a ƙara jari kuɗi suka zama miliyoyin kuɗi yaro fa ɗalibi ne fa tsugunawa yake yana akar makalla ana biya masa karatu ana biya masa karatu da ya ƙarfi ya yi ido da dukiyar da shi malamin ya bashi bai san aina ya samu dukiyar ba me ya ɗin sai ko ai ɗin sai wallahi tallahi malam kawai sai ya kakkaɓe shi gaba ɗaya ya cinye wannan kuɗin ya ce kuma a shiga kotu kuma ya je ɗauko lauya kuma ya yi ta bi yana ta ɓata sunansa yana cewa wane ne ya yi min kaza ya zalunce ni ya yi kaza dan wannan ya zubar da hawa ya ce ni da kake cikin wahala na ɗauko ka kuma ma alaƙar ma ta ilimi ma na gama kana son addini in ta ce maka zance wannan dan uwan kuɗin mutane ne ije ya karɓa ya harkar nan saboda ya yadda da wannan yaron ya ɗora ya ɗauko kuɗin mutane ya ce su yi harka a samu alheri ya mayar musu da ƙarshe da yanzu ya waye gari gidan da yake ciki na zama sai da ya ɗauka ya sashi a kasuwa sai da shi ne ya biya mutane hakkinsa kadararsa abin da yake harkarsa duk ya bugar ya zama miskini ya talauta shi shi kuma wancan yana nan yana harka yau ya tafi lagos yau ya je dubai yau ya tafi china yau ya siyo kaya yau yana da mota yau yana da shago a kaza yana ba da kaza da kuɗin wani ga wanda yake shari'ar nan gashi nan haka ne ko na yi kuskure kuma shi wanda ya yi wannan ta'adin ya yi barnar da ya ji labarin ina da alaka da wannan malamin nan ya zo ya fakin ya ce yana neman alfarma da Allah a zo a yi magana a ce maka masa a kan wannan ha'incin da ya yi to rashin mutunci da rashin gaskiya da cin amana da yake gudana a tsakaninmu baya lissafuwa shi yasa kake ganin wasu mu Allah yana barin mu a inda muke wallahi malam amma wallahi mala akwai masu zuciya su taimaka ni na sani wallahi amma magana ta gaskiya waye za ka yi da yawa ga harkokin nan za gani yana da kyau a yi mashin za ka saya samu ka ba mutum ka ce ga shi je kai kasuwa ka samu ni ma in samu sai abin nan a nan masallacin na sha yin bayani akwai mutumin da ya zo min magana ne yau wani bawan Allah magana na ce sai masa mota ya iya tuka mota zai yi masa tasiri da na sa aka sai masa motar shi dan uwan cewa ya ma dan Allah balance din ma a rinka kawo mu na ce a me alaka ni daga ce muku kawai kai ma balance ɗinka Bilal Azim malam mutumin nan da ya kewa ya kewa ya kewa sai aka neme shi wajen Inugu ana ce ya je ya bugar da motar ya sai ita kuma har yanzu yana zuwa muna gaisawa da shi a nan masallacin har yau Allah ya taimake ni ya yarda da ni ka gani ma da an dan hada da ni an je an ce to an je a nemo mota mana ana so na gaya muku mutanen mu akwai rashin amana dan Allah ku rike wannan hadisin kuma ni abin da nake so gane ka duba kafirai ne amma cewa suke ka turo mana amini saboda mai dukiya za su bayar ba ba wai tuhuman sabon nan ake yi ba amma za a ba da alfulla sai ɗin kaya dubu da kuɗi kafirai ne amma cewa suka ka turo mana amini kuma haƙa amin annabin kuma ya da ya ce zan bai ce a to tuhumar mu kuke yi kenan a cikin mu ba aminai ba a'a an san akwai son zuciya na mutane ya ce kuma in Allah ya sa da ni kuma zan turo muku amini haƙiƙanin amini wallahi tallahi sabai suka leƙa suka duba annabi kawai yana duba ya ce qum ya aba ubaida ibn jarrah ina abu ubaida ibn jarrah ce gani ce tashi kai ne Allahu akbar malan karka ji yadda Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya ji malan malan falamma kama wannan ma ba ma shi bane sai da ya tashi ya miƙe a cikin sahabbai tsakiya sai annabi ya ce hadha aminu hadhihi al-umma wannan shine aminin wannan al'umma in dai magana amintaka ne to baya shi mala a lokacin ba a magana abubakar ba a magana umar ba a magana usman ba a magana aliyu ba a magana waye shi kuma wannan kamban da allah ya bashi kenan aminu hadihil umma shi yasa duk wanda aka sa masa abu ubaida ya kamata a ga amana a tattare da shi malam ya ka gani malam me ya jawo masa amana to za mu iya yau me mamaci yanzu a baka mata ka ci amana a baka dukiya ka ci amana a gaya maka har ta magana ta amana ba ma iya riƙewa magana wani da Allah sirri ne amini na ne kai mun yi magana da kaza da kai nan sirri wallahi yana gurin mai shayi ana hada masa shayi da indomi wallahi tallahi zai fasa wannan amana ya bare ta da ya karya biredi ya yanka ya abin nan zai ai na muka zo muna magana amma ba karka karka ga yawa kowa tsakani na ne ni da shi yana shan shayi zai fasa zai fada ba kwa iya rike magana mata ce za ka yi magana da ita da sirri ka ce kaza kaza da ta zo yan uwanta sun zo gida sai ta gaya musu sai ka ji magana ta bulla sai ka rasa waye wai shine wai yanzu wani yake cewa ai duk maganar da ka bari ta fito daga zuciya ta hau kan harshe har ka faɗe ta wai ku ku biyu ku da wani a ɗaki ai ta fita daga sirri ai wai wani yake faɗa duk da ba haka bane gaskiya ana iya samun mutanen kirki wallahi wani wani wallahi har kabari zai je da maganar da ka gaya masa wallahi bai gaya kowa ba akwai amma fa ba su da yawa shi sa manzo Allah yake cewa in zamani ya zo karshe sai an zo nema a anguwa ma za ga ana nema wai waye amini ne waye mai riƙon amana ne a ce to a je can unguwa kaza waje kaza akwai wani ana tsammanin mutumin kirki ne mai amana ne za a zo lokacin da amanar lalacewa an rasa ta to shi yasa ku rinka kallo raguwa abun yake raguwa abun yake to me ake so mu da muke karanta nasi muke mu'amala da shi to mu yi kokari mu kar mu fita daga daga daga daga kangon amana mu jarraba mu yaƙi zuciyarmu mu kwatanta babbar amana tsakaninka da Allah to ka tozartar da ita alƙawarin da kai wa Allah ba ka yi ba dole ka tozartar da amana wani ba ga dama nan ne ka samu ga shi nan kuma akwai damammaki kuma Allah yana gwada mutane Allah ya kan iya gwada ka sai dora ka kan wani abu idan ka kiyaye sai ƙara maka gaba in ka daɗa kiyaye sai ka mallan wallahi nan da sai ga mutum yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba akwai ɗan talaka wanda ba da hanyar komai amma za ga wani babban attajiri ya riƙe shi hannu biyu malam yana taimasa arziki saboda baya karɓan kwabansa kuma daga gidanka za ka iya ganewa amana yanzu yaronka ka aike shi duk yaron da kaga baya dawo da canji to yana da matsala wallahi tallahi da ke gaya maka yaran kala kala ne akwai yaron da in ka aike shi ko me in ya je ya dawo ko naira goma ne ko ashirin zai ce baba ga canjin ka ta wannan yana da alamar amana akwai wanda kuma sai dai ka ji shiru duk matar da ka ba ta harka ta kuɗi ka ce a je a kaza a kaza wasu mazan suna gwadawa abin dubu uku da ɗari biyar ne sai ce ga dubu biyar a je a yi ba zai ce a dawo da canjin ba shi ya san kudin abin kuma mutane kurama suna yin haka za mu yi harka da kai ni na san abin bai wuce dubu hamsin ba sai in baka dubu saba'in in baka dubu kaza wataƙila dan gwada ka ne sai ga ai an kammala an kammala komai yayi kotu alhamdulillah to masha Allah to yayi kuma ni na san lissafin kaza ne zaka je ka fada rami baka sani ba dan uwa to shi yasa kayi amana ka huta rubuta ka ajiye ka dauka gaba shikenan Allah ka azurta mu da amana to kun ji dai abu ubaida shine amini ko to wannan hadisin na ƙarshe da malam ya karanta mana shi ma irin wannan ne iba aslana rajulan aminan fa qala la aba asanna ilaykum rajulan aminan haqqa amin fastashrafa lahu an-nas wa ba'atha aba ubaida ibn jarrah shi ma wancan na ƙarshe yace li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida ibn al-jarrah kowace al'umma tana da amininta aminin wannan al'umma shine abu ubaida ibn al-jarrah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu